بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna takwas ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 wato gobe in Allah ya kai mu shine ranan tasu'a jibi kuma talata ita ce ranan ashura da haka wanda Allah ya hore masa ya bashi lafiya da daman yin azumi ya azumci waɗannan kwanaki masu albarka domin irin darajoji da zai samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na rayar da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma samun kankaran zunubin shekara ɗaya da ta gabata. Allah ka gafarta mana kurakuranmu, ka amintar da mu daga abin da muke tsoro, ka sa da mu tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. a gidan miladiya kuma yau goma sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun dawo wannan majalisi mai albarka a wannan babban cibiya ta alkhairi markazu abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da ke cikin birnin zaria domin ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub na malam muhammad salih al-munajjid muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani idan ‘yan uwa suna biye gaban da muka karanta sati da ya gabata gaba ce da take magana akan cewa miƙe ƙafa cikin ni'imomin duniya da sharholiya yana gusar ma mutum da ni'imansa na gidan lahira wanda mun ji ayan da malin ya kafa hujja da ita wa yau mai ƙwararrun ladina kafaru alan nari azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha mun ji maganganun magabata abu mijilas da kuma hadisan jabir bin abdullahi wanda sayyidina umar ya ganshi ya ɗauko leda da nama a ciki sannan mun ji waɗansu asar ɗin waɗanda suka zo suke nuni akan taka tsantsan da duniya kar mutum ya saki jiki ya ninke kafa ya tafa caka yana sharholiyansa duk abin da ran shi ta kawata masa na jin daɗi sai ya yi, to mutum ya taka tsantsan da duniya, kada ya zamto yana cinye rabon shi ne na gidan lahira a wannan rayuwa ta mu takaitacciya ta duniya. To idan ana biye yau inda za mu tashi shine inda ma ce salisan, abu na uku, hazan na'imu mimma yus'alu anhu al'abdu yawmal qiyamah duk wata ni'ima da ka ganta a duniya to tana cikin ni'imomin da za a yi maka tambaya akan ta ranar tashin alkiyama duk ni'iman da ka ɗanɗana ta a duniya to sai an tsayar da kai a gaban Allah an ƙididdige maka ita an bincike ka cewa ka ba da godiyanta ko ko ka kan gare ma Allah ta sanadiyan wannan ni'ima Allah ya ce akhbara ta'ala fi kitabihil karim Allah mai girma da buwaya ya ba da labari a cikin littafinsa mai karamci anna hadha an-na'im lalle irin wannan ni'imomi da muke ganin su a duniya allazi ya'ishu fiha al-'abdu fi dunya wanda bawa ke rayuwa a cikin su a cikin wannan rayuwa ta duniya sai yus'alu anhu yawm al-qiyama da sannu za a tambaye shi akan su ranar tashin al-qiyama hal adda shukrahu am la shin ya bada godiyan wannan ni'ima ko ko ya butulci qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كما والله تبس za a tambaye ku akan wannan ni'ima ranar tashin alkiyama sai da Allah subhanahu wataala ya karfafi magana da lamul qasa lamun tarantsuwa da kuma nunu tauki as-saqila yace la tusalunna wallahi tabbas za a yi muku tambaya akan ni'imomin da kuke wadaka a cikin su a cikin wannan rayuwa ta duniya za a yi muku tambaya a tsayar da ku a bincika a ga shin kun gode ma wannan ni'imar ko ba ku gode ma wannan ni'imar ba wato kun yi godiya ga Allah akan wannan ni'imar kun ba da haƙƙin Allah kun ba da haƙƙin bayin Allah kuma kun yi amfani da wannan ni'imar ta taimake ku gurin da'a ga Allah ko ko kun kangare kun yi girman kai kun yi butulci Allah yana iya baka dukiya shin wannan dukiyar ta taimake ka gurin bin Allah wannan dukiyan ta taimake ka gurin taimakon bayin Allah, wannan dukiyar ta taimake ka gurin gina masallaci da tsaye da sallah a cikin jami'i, wannan dukiyar da ka samu ta taimake ka gurin sadar da zumuncinka, to ka ba da godiyar dukiya ke. Ka yi amfani da dukiyarka wurin ɗa'a ga Allah, to haka nan mulki, haka nan suna da mutum yake yi. haka nan matsayi da ka samu komin kankantansa har lafiya da Allah ya baka har lokaci da Allah ya baka duk cikin waɗannan ni'imomin Allah zai bibiye ka ka ji daɗi da waɗannan ni'imomin ka ji Allah ka taimaki bayan Allah ko ka kangare ma Allah ka yi girman kai sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ka akan wannan قال مجاهد في الآية Mujahid bin Jabar al-Makki ɗaya daga cikin jigajigan ɗaliban sayyidina Abdullahi bin Abbas tabi'i ne yace ma'anan wannan aya an kulli lazzatin min lazzatid duniya Allah zai tambaye ku akan duk wani daɗi da ka taɓa ji a duniya kulli lazzatin duk wani daɗi da ka taɓa ji a duniya min lazzatid duniya daga cikin daɗaɗen abubuwan duniya to akwai tambaya akan shi ranar tashin alkiyama mutum zai ci kwalliya ya sa riga mai kyau ya sa hula mai kyau ya sa takalmi mai kyau akwai tambaya akan ta ranar tashin alkiyama ba za ta tafi a banza ba wannan kwalliyan mutum ya yi azumi sai ya samu ruwan sanyi mai daɗi sai ya kwankwaɗa akwai tambaya akan wannan ruwan da ka sha ranar tashin alkiyama ai ba a banza Allah ya saukar da ruwa daga sama ba ba a banza Allah ya samar da tekuna da rafuka da ƙoramu da rijiyoyi ba duk ba a banza ba ne yana son ne bayi su sha su bauta masa to za a yi maka tambaya akan sa ranar tashin alkiyama wa qala sa'id bin jubayr sa'id bin jubayr yana cewa hatta an shurbati asalin hatta an shurbati asalin har shan zuma zuma da ka sha sai Allah ya tambaye ka akan shan zuma ranar tashin alkiyama ni'ima ce kana ciwon ciki ka samu magani ka sha kamar ka samu zuma ka sha ka samu ni'ima wanda ke ciwo ya samu magani ai ni'ima ce ni'ima ce ko kuma wanda ya samu waina ya hada da zuma ko da suga ni'ima ce ai to har akan wannan sai Allah subhanahu wataala yayi tambaya za a kididdige maka cewa an baka ni'ima kaza shin wannan ni'iman ta taimake ka ne ka yi godiya ga Allah ka bauta ma Allah ka ba da haƙƙin bayin Allah ko ko ka kan gari ka ci ni'imar Allah kuma ka fita ka je ka yi sata Allah ya kyauta mutum ya ci ni'imar Allah sannan kuma ya je ya fashi wani ya ci ni'imar Allah ya kuma je ya zina to kaga ya kan gare ma Allah subhanahu wataala wa qala al-hasan al-basri al-hasan al-basri yake cewa minan na'im Allah zai tambaye ka akan ni'imomi to daga cikin ni'imomin al-ghada'u wal asha'u dina da kuma da mene yawa don haka nan bai ma kawo breakfast ba amma yana ciki bai kawo breakfast ba sai ce al-ghada abincinka na rana wal asha da abincinka na dare an gane duk sai Allah ya yi tambaya akan sauranin tashin alkiyama to yanzu malam abincin dare sau nawa ka ci a rayuwanka abincin rana sau nawa ka ci a rayuwanka to duk akwai tambaya akan sauranin tashin alkiyama wa qala abu qilaba abu qilaba yace minan na'im daga cikin ni'imomin Allah aklul asal shan zuma wa saman da maiƙo manja da man gyada duk da kake amfani da su duk suna cikin ni'imomin Allah ko man shanu ko dai irin abu dai din me sa abinci ya taushi a sama bil khubzin naqi ka same shi da waina nagartacci ko gurasa to duk suna daga cikin ni'imomin Allah da za a yi tambaya akan su ranar tashin alkiyama wa kana al-hasan wa qatadatu yaqulani al-hasan al-basri da qatada bin da'ama as-sadusi suna cewa salafun la yus'alu anhu anhum ibnu adama yawm al-qiyama waɗansu abubuwa guda uku to ba za a yi maka tambaya akan su ba ranar tashin alkiyama suna nufin ba za a yi maka tambaya na fallasa ba amma wa illa babu wani abin da Allah zai baka ne ni'ima sai an maka tambaya a kansa amma tambaya na fallasa ba tambayan fallasa bane ba za a yi maka tambayan fallasa a kansu ba wa ma khalahunna fihi al-mas'alatu wal hisabu illa ma sha Allah duk abin da ba waɗannan abubuwa guda uku ba to akwai tambaya akwai hisabi a kansu sai dai kuma abin da Allah ya ga dama in ya ga dama sarayar babawa da hisabin ko tambayan Allah na iya yin haka akwai wanda za su shiga aljanna bila hisabin wala iqabin babu hisabi kwata kwata su Allah ba zai tambaye su komai ba kawai sai dai in an tashi alkiyama kawai a ce su je shiga aljanna ba bibiya ya kai sallah ya kai kaza ya duk ba za a yi musu ba kuma mun san abin da ke haifar da haka ƙololuwa ne wurin wato ka zama ƙololuwa ne a cikin tauhidi tun da lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan ya ce humul ladina la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalu tsaban tawakkalin su akan Allah ne yasa su ko neman magani ma ba sa yi ba sa lalas ba sa canfi canfi da ma haramun ne to lalas ai halas ne amma saboda tsaban dogaran su akan Allah ba ma sa yi neman magani ma wannan ba sa yi duk da yake waɗansu malamai sun ce neman maganin da yake sai ya je ya kaskanta ga wani ba zai je gurin wani ya ce mishi to ina ta fama da ciwon baya nan yana ya riƙe nan ya kaza nan ya kaza suna ganin to wannan wai ka kaskantar da kai ka ne ga wannan Allah to irin wannan ne ban da haka amma inda gwamnati ta samu asibiti ta tattala asibiti wannan likitan ma'aikaci ne an aje shi ne aiki a biya shi sai ka je ka ce to likita a bani maganin ciwon baya nan nawa baya kaza baya kaza ko yana kaza sai ka ce to irin wannan bai shiga ciki ba wallahu a'lam almuhim dai waɗannan abubuwa guda uku in ka cire su to akwai tambaya da hisabi akan su ranar tashin alkiyama yace kiswatun yuwari an sau'ati tufafi da zaka sa wanda zai rufe maka tsaraici in dai ba tufafin alfahari ba ne ko libasu shuhura akwai tufafi da mutum zai sa yana alfahari yana fariya yana takama kaga wannan haramun ne akwai tambaya akan shi gobe kiyama ko kuma libasu shuhura da manzon Allah ce duk wanda ya sanya libasu shuhura a duniya to gobe kiyama sai Allah ya azartar da shi libasu shuhura shine riga ko tufafin da ya sha bamban da zubin mutanen da kake rayuwa a cikin su ko wurin kyau ko wurin muni kawai kana son ka jawo hankalin mutane ne kowa ya ganka libasu shuhura kenan manzon Allah sallama ya tsoratar akan wannan wani yana iya samo yadi mai tsada kila yadi naira dubu ɗari sai ya sa wannan ya zama libasu shuhura wani yana iya samo buhu na algarara sai ya ɗinka riga da wando da babbar riga kaga ai ba shi da wata daraja amma ya yi ne domin ya karkato da zukatan mutane da idanunsu zuwa kansa to ya zama libasun shuhura to duk wanda ya sanya wannan libasun shuhura a duniya akwai azaba a kansa ranar tashin alkiyama to amma riga ta al'ada da za ka sa don ka rufe tsaraicinka shine yuwari biha sau'atahu ya rufe tsaraici sau'a shine tsaraicin mutum an kira tsaraici da suna sau'a ma'anan a sau'a shine muni ai ko shine muni shine asau to sai aka kira tsayacin mutum da suna asau muni saboda duk wanda ya fito yanzu ka ganshi tsirara duk sai kaga ba can gani ba can gani ko yana da kyan gani a ga mutum tsirara ɗabi'an ɗan adam ma ta kyamaci wannan ba kyan gani to shi yasa sai aka kira tsareci mutum sau'a abu mai muni saboda ganin mutum a irin wannan halin sai tilas sai lalurar rashin lafiya ko wata lalura ke sa a ga mutum tsarara amma in ba haka nan ba mutum ko kyan gani bai yi ba bai yi yanzu irin arna ɗin nan da suke fitowa ka ga mace ta sa daga ita sai dan dirat dan diras daga ita sai breziya tana da kyan gani ba ta da kyan gani wallahi ba ta da kyan gani amma in kana neman kyau ka samu mace ta bulbula hijabi ta sanya niqabi sai ka ga zuciyanka ma ya fi karkata zuwa gare ta wannan katangangiya ce amma wancan tsaretacciyan sai ga kokin gani ba ta da shi to ballantana mutum kuma ka ganshi a tsarecin shi to tufafin da ka sa ka rufe tsarecin shi tsarecin ka babu tambaya a kansa wa kasratun yashuddu biha salbahu da dan yankin gurasa ko waina da zaka ci ka tsai da bayanka ba dai zaka faɗi ka mutu ba ba za ka yi ciwo ba ka ɗan samu ɗan abin da ko ɗan tsagin waina ne rabi ne ko gurasa ballantana ka samu guda ɗaya complete shi ba kasara ba kenan ba ba tsagi ba ne ba yanki ba ne shi nan yana ta ɗin ɗan kasara ɗan gurasa da Allah ya baka za ka ci saboda dai a cikar a faɗi a mutu to shi ma wannan babu laifi a kansa ba za a yi maka tambaya a kan shi ba wa baitun yadhilluhu da kuma ɗaki ko gidan da za ka samu ya riƙa rufa maka asiri ya kare ka daga zafin rana ya kare ka daga ruwan sama ya kare ka daga sanyi da kai da iyalinka ku samu mafaka to irin wannan shi ma babu tambaya na fallasa akan shi ranar tashin alkiyama amma bayan wannan to akwai tambaya kuma akwai hisabi akai malai ce wa ilayka hadhihi alqissa min a'zami thalathati rijalin fi ad-dawlati al-islamiyyah ya ce kai gashi zan kawo maka wata ƙyasa ka duba ka gani waɗansu mutane guda uku mafi darajar mutane a cikin tarihin musuluncin duniya kaf mutum uku nan da zan kawo maka ƙisansu su ne mafi darajar mutane a tarihin ƙisan daular musulunci al'ula mutum na farko an rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'a fi daulatul islamiyyatul ula ko yawwa mutum uku da suka fi daraja a cikin daular musuluncin farko zamanin annabi da sahabbai kenan sai ce to mutanen da suka kowane mutum daraja ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa Abu Bakar wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma yace manzon Allah da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar zan kawo maka kissan su yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala sayyidina Abu Hurairah yake cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فتو aka ce ko da daddare ko da rana a wata riwaya kenan fa idza huwa bi abi bakr wa umar ya fito sai ga abubakar da umar ko dai kasance da rana ne rana ce kwal dauka irin karfe biyun ranan rana ta taki ko kuma ya kasance da daddare ne dare ya fara ja haka yazo a cikin riwayan ko da rana ko da daddare riwayan wata riwayan kenan yace yana fitowa fa idza huwa bi abi bakr wa umar manzon Allah yana fitowa a cikin irin wannan kallon ranan ko a cikin wannan yanayi na daren sai ga abubakar da umar kowanne daga cikin shi ma fitowar shi daga gida ne ba wai suna tare bane kamar yadda ta zo a cikin wata riwaya abubakar yana cikin damuwa ya ga zaman gidan ya gagara ya fito Umar zaman gidan ya gagara shi ma ya fito kawai sai suka shibus akan hanya suna cikin wannan hali kila kafin su gama gaisawa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma ya fito fa qala sai manzon Allah ce ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'a yace subhanallahi me ya fito da ku da kai Abubakar da kai Umar me ya fito da ku a cikin irin wannan lokaci kaga lokacin na daban ne inda hantsi ne abin da zai tambaye ka mai fito da kai gida da hantsi ko da la'asar ba wanda zai tambaye ka me fito da ka gida da la'asar amma kila ballin rana karfe biyu zuwa uku kaga mutum a waje zaka tambaye shi malin lafiya dai ko ko kuma ka ganshi can karfe goma zuwa sha ɗayan dare zaka tambaye shi lafiya to shine annabi ya tambaye su qala sai suka ce alju'u ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suka ce manzon Allah yunwa sayyidina abubakar yana zaune a gida yunwa ya afka masa sayyidina umar ma yunwa ce ta afka masa qala sai manzon Allah ce wa ana wallazi nafsi bi yadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma yace to wallahi ni ma abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yunwa sai ce umu kuma tashi mutum a wata rana ce kuma tunda su biyu ne ya ce ku tashi mu tafi fa qamu ma'ahu sai suka tashi tare da shi sallallahu alaihi wa sallama fa ata rajulan min al-ansar ba su zame ko ina ba sai gidan wani mutum daga cikin mutanen Madina a wata riwa aka ce gidan shi can yana bayan gari a cikin tarihinsa shi gidan shi ba a cikin gari bane gidan shi na dan bayan gari kadan haka shi wannan sahabi ana kiransa Abul Abul Haysam bin Tihan abul haifam bin tihan sunan sahabin kenan shikenan fanfalaka shikenan sai annabi sallama din da ya je gurin wannan mutum karin da ya zo a ta riwaya a riwayar al-Imam Tirmidhi ya kawo tafsir din abin nan din sai bai samu mutumin sahabin a gida ba sai dai matar matar ne ce musu lale maraba ta ba su wurin zama ana cikin wannan hali sai ga shi wannan sahabi din ya dawo to da ya dawo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar da Umar a gidansa habba ka sawwara irin yadda zai ji dadi mana ka sawwara yadda zai ji dadi kamar yanzu kai ne kana zaune kawai sai ka ga sarki sarki da waziri sun zo gidanka an sai ka rasa yadda zaka sa kanka ila ma daga lokacin kuma kawai kana fitowa sai dai asibiti an ce wani daga cikin manyan ƙasa ya taɓa ganin wani abokin shi da suka yi karatu ya zo zai wuce kun san irin karatun da haka za ka kowa da irin taken shi a makaranta kowa akwai taken shi to ya zo zai wuce mataimakin shugaban ƙasa ne ya zo zai wuce aka ce kawai shi na cin gefe don ba za ma a bar shi ya zo gurin ba tun da mataimakin shugaban ƙasa ne shi ko ina jin masanja ne makila yake ko wani abu ne kama da haka shine sai faɗi kaza kaza sai faɗi wannan taken yana ji shi kuma kawai sai ya tsaya sai ya ce akwai wani ɗan ajin ma'ana ina yake a duba a duba a duba sai aka gano shi suka gaisa ina kake kaza kaza shine sai ya mishi kyauta da ya mishi kyauta ko dubu ɗari ne ko na mai kama da haka sai ya fashe da kuka yana ta kuka shine an taya mai zagi ya ce to wurin baka dubu ɗari biyar in ka so ka mutu sai ya ƙara mishi to yanzu wannan a ce ya je gidan shi ne fa kaga daga nan kila mutuwan kawai dai ta tabbata kila da gidan ya je kila mutuwan ta tabbata to shine wannan sahabin da ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a riwayar suka ce sai nan da nan ya ɗauki wuƙa annabi yana ce mishi kar ka yanko mai ba da nono mai shayarwa saboda mutumin yana da arziki ka san daɗin mu'amala da masu arziki ke daɗin mu'amala da mai arziki ke za mu je gaban gaba yanzu saboda idan da arziki bukata ta taso za a ce a samu sharewan hawaye amma in ba wanda zai tada wani fa sai dai a koma a ci gunaguni dan kankanin abu a ta abu juna Allah ya isa amma inda wanda in bukatan ta taso a ce to da Allah abu kaza ya taso ya ce a ba koyi ba koyi insha Allah kaga ai akwai akwai akwai nasara ciki to shine annabi da yaga ya dauki wuka sai ya ce to karka yanko ne shayarwa ne ba da nono to fan talaka to kun ji ci gaban abin nan kina anan ya dan yanke riwaya fan talaka can ma gashi ina jin ya kawo inda ya dauke wukan sai sahabin sai ya tafi faja'a bi'izqin fihi busrin wa tamrin wa rutabin sai wannan sahabi ya tafi sai ya dawo da da bi'izin sai dawo da nono na dabino an san nonon dabino ba nono na sha ba abin nan ɗin wannan kamar kililin da ke rike da dabino sai ya dawo da wannan me ake kiran shi to dinji kamar dinjin dabino ya fi sai ya dawo da dinjin dabino ko eh nono da shi ne hausa nagartacciya amma ila yara ba za su gane ba to sai ya dawo da wannan dinjin dabina fihi busrin wa tamri fihi busrun wa tamrun wa rutabun wato da ya zo da wannan izk ɗin shi izk har ana ɗan rarrate shi raga a cikin hadisi ana faɗin cewa akan zo da irin wannan izk ɗin masallaci a rataye shi saboda masu jin yunwa da yara in suna ɗan buƙatan dabino mutum ya zo masallaci yana da buƙatan dabino sai je ɗan tsinke ɗaya biyu ba irin yanzu ba ne wace ya cika wallahi ga dabino ya cika nan ya cika nan ya ɗebo waɗansu ya riƙe a hannu su ba san irin wannan ba baki da san kan ba mutum ya zo yana jin yunwa in ya ci uku shi kenan shi kenan sai ya hutar da kansa to sai ya zo da wannan abin nan ɗin busirin wato busirin shi ne mataki na biyu ko na uku na nunan dabino kun gane wato larabawa fasaha da hikimin da ke cikin larabci ya wuce kaɗan wai dabino daga farawan shi zuwa nunan shi yana da matakai guda biyar kowanne da sunan shi a larabci matakai guda biyar daga lokacin da yake iccen yana iccen yanzu zai fara fitar da kilili har ya ‘ya'ya a ya yi kililin ya yi kililin ai in yi kililin kuma sannan ‘ya'yan su fara fitowa to a wannan lokacin laraba suna kiran shi halal ha halal sunan shi kenan daga lokacin to daga lokacin da kuma ya ɗan yi launi ya fitar da ‘ya'yan ƙanana, ‘yan ƙanana haka, yana, yana, abin nan, yana green, yana wannan launin nashi na green, amma bai nuna ba, bai nuna ba, to a wannan lokaci sunan shi busirin, shi ne wannan busirin da ake magana a kai. Ya yi green, ya ɗan girma kaɗan to sunan shi busiri to idan kuma ya fitar da ‘ya'yan amma bai girma ba sunan shi bala ya fitar da ‘ya'ya amma ‘ya'yan ba su girma ba tun da dama kore ne za su fito green to amma ba su girma ba sunan shi bala to in ya yi girman ya yi kore ya yi girma to sunan shi busar to shi ne busar da ake magana a nan to idan kuma ya yi ja ya nuna kenan shi kuma sunan shi me suka ce sunan shi shikima shikima yanzu ya yi ja ya nuna za a iya tsinkowa a ci sunan shi shikima to daga nan matakin da ke bin shi shine sai ya zama rufaf an ciro shi yanzu gashi a haɗan shi yanzu ya isa ci komi da komi to ya zama ruɓa to daga nan sai ya zama tamar ya bushe dan Allah ka gaya min harshe mai azanci irin wannan a turanci akwai irin wannan wanda zai dubi namiji ya ce mishi yu ya dubi mace ya ce yu ya dubi ku uku yu ku ɗari yu yu yu yu dai kenan fa yu yu yu to an zama yu yu kenan mana to shi ne sai shi wannan sahabi faja abi izikin sai ya zo da wannan nonon dabino din fihi busurin busurun akwai wannan wanda bai gama gogewan ba wa tamrun akwai kuma busasshe wa rutsaban akwai kuma nunanni sai wanda kaga daman ci ka san ran dan adam amma shi busur galibi sun ce an fi hada shi ko dai a dan hada shi da maiko ko kuma a hada shi da busasshe akwai busasshe akwai danyen dabinin da zaka je yana dan bauri bauri to in aka hada shi da nunan ne abin nan busasshe sai dan daɗi to ran dan adam duk ya zo musu da irin wannan nau'i na dabino fa qala sai ya ce kulu min hadhihi manzon Allah so san adam fara taba wannan a fara taba wannan wa akhadha al mudiya ya dauki wuka sikin shine ma'anar mudiya sikin kenan to shi ne kaga sun sa dashi dashi dashi dashi shine annabi ya ce mai kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza ya je ya yanka yayi kaza yayi kaza to karshe dai fa zabaha lahum ya yanka musu dabba fa akalu min ash-shati suka ci wannan akuyan da anna- da shi wancan sahabi ya yanka musu wa min zalika al-izqi suka kuma ci wannan dabinan nau'o'i guda uku da aka kawo musu wa sharibu suka sha ruwan gardi suka sha fiyo wata sosai suka sha suka koshi falamma an shabi'u yayin da suka koshi warawu suka yi to koshi na ci irwa kuma koshi na sha to an aka ce suka koshi na ruwa kuma sai a ce suka me suka me to sai dai a ce suka ci suka sha suka koshi wannan shine fasara mai inci suka ci suka sha suka koshi amma ƙoshi shaba'u na abinci, rawa'u shi kuma na ruwa, to shi ne suka ci suka sha suka ƙoshi. Faƙalar Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama da Abi Bakar wa Umar, sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce masa yadda abubakar da Umar, radiyallahu anhuma sai ce wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa, wane kenan? Allah kenan. Ya ce, Latus'alunna an hazan na'im. wallahi sai Allah ya tambaye ku akan wannan ni'ima yawmal qiyama ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaye ku akan ta al-Imam an-Nawawi da yake fassara wannan a cikin Riyadus Salihin sai ce su'al su'alu ta'idad ko ta'didin ni'am wato tambaya ce na kididdige ni'imoni la su'alu tawbihin wa ta'zib ba wai tambaya ne na walakantarwa ko azabtarwa ba kun gane da haka idan Allah zai maka tambaya akan ni'imomin can da ake magana to ba tambaya ce ta azabtarwa da walakantarwa ba sai dai ga wanda ya amfani da waɗannan ni'imomin ya kangare ma Allah shi tambayan da za a yi masa tambaya ne na ƙuri tambaya ne na tozartarwa tambaya ne na walakantarwa na azabtarwa amma wanda ya kasance ya ci ya sha ya zo masallaci ya sanya tufafi ya zo masallaci ya yi zumunci ya nemi ilimi ya tafiyar da wa'annan ni'imomin a tafarkin alkhairi to za a yi mishi tambaya a kansu amma wace irin tambaya tambaya na a ƙididdige maka ni'imomin da Allah ya baka Allah ya baka kaza ka ci abinci kaza lokaci kaza eh ya Allah na ci me kai da shi ya Allah na bauta maka da na ci na koshi an wuce kun gane wai Allah yana son ya nuna maka irin ni'imomin da ya zuba maka sai ai maka irin wannan kullum fa in baka ci da safe ba zaka ci da rana zaka ci da yamma ka ce Allah na san an yi haka godiya ta tabbata gare ka Allah ya ce na baka tufafi baka taba fitowa tsirara ba Allah na san an yaka godiya ta tabbata gare ka kaga wannan ai ba walakantarwa bane ba azartarwa bane to amma akwai wanda za a tsaya a bashi za a yi mishi tambaya wannan abincin da ka ci rana kaza ina ka je ka samo shi kaga wannan ai akwai azartarwa ciki a'a na bi kaza ne na bi kaza na bi kaza na bi kaza na bi kaza na samu to a wurin kaza din me yasa kai kaza kaga wannan azartarwa ne da walakantarwa to da kuma ka samo sai kai yaya kaga wannan ai tambaya ne na walakantarwa to shine manzon Allah yake ce musu akhrajakum min buyutikum al-ju'u yunwa ta fito da ku daga gidajenku thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im amma yanzu ga shiga ku koma gida ba ku koma gida ba har wannan ni'iman ta same ku yanzu kun ci kun kun ci kun sha kun koshi ba ku da wata bukata wannan shine hadisin al-Imam Muslim ya rawaito amma riwayan al-Imam Tirmidhi ta din fice fa in kana a'zamu rijal thalathati rijal fi hadhihi al-umma idan ya zama mafi darajan mutane uku a wannan al'umma sayus'aluna an ni'imin Allah zai musu tambaya akan ni'ima hasalu wanda suka samu limarratin wahida so daya suka fita suka je suka samu ba fa kullun suke yi ba limarratin wahidatin ba'da ju'in shadid ita ma wannan ni'imar ta zo musu ne bayan sun dandana yunwa mai tsanani to in ya kasance za a yi musu tambaya fa kaifa bina nahnu to ya mu kenan za mu kasance ashabul wajibatil yawmiyyat salam wanda sai mun ci wannan ci ukun sai mun yi shi a yini alwajabat in suka ce alwajaba shine abincin wannan lokacin kamar abincin safe wajaba ce abincin rana wajaba abincin dare wajaba to in ka haɗa su so ukun alwajabat wannan abinci so ukun nan da muke samu muke ci har ma muna ci kafin mu je yunwa akwai wanda ma ba shi da bukatan abincin amma saboda wadatan abincin da yalwan shi zaka ci to mun kuma kenan wace irin tambaya za a yi mana amma dai muna fatan ya zama tambaya ce ta ƙididdige ni'ima ba tambaya ce ta walakantarwa da azartarwa ba amma sai kai bakin ƙoƙari ka ga yadda za ka sarrafa wa'innan ni'imomin da Allah ya baka gaban littafi na gaban mala ce halit tarafu wal ghina mutalazimani shin da wadata da kecere ne da sharholiya da miƙe kafa cikin ni'imomin duniya suna da alaƙa ne tilas sai sun haɗu? Ba ku gane tambayan ba. Tambayan da yake yi a nan shi ne, shin duk wani mai kuɗi ɗan sharholiya ne ɗan facaka ne wanda duk in kaji an yi magana to su ake zargi duk wani mai kuɗi ake nufi? Kun gane batun? Shin duk wani mai kuɗi yana cikin ‘yan sharholiya kenan? ‘Yan miƙe kafa a cikin ni'imomin duniya? ‘yan facaka, ‘yan sharholiya? To, tambaya ce, sai mala ya ce, a tarafu fi a galabi a hawali ƙa'imun alal zina wa mabnin alaihi, a mafi yawan lokaci, ku lura, a mafi yawan lokaci, duk inda ka ga facaka da sharholiya, to ya fi tsayuwa ne akan gami arziki, ko akan arziki kuma akan shi yake ginuwa. A mafi yawan lokaci, in ka ji an ce kai wani almubazzari ne to ai yana da shi ne kai wani suna sharholiyansu yana da shi ne wani yana kecare ne shi yana da shi ne a mafi yawan lokaci a taraf tana da alaƙa da arziki a mafi yawan lokaci lakin na hulaisa bilazimin lahu amma ba tilas ne wai duk mutum ya zama mai arziki kuma ka same shi ɗan fashaka ba sai ce fakan min ghaniyin asha hayatal bukhala'i wa asaba ahlahu al-bu's wal awas so nawa ne ake samun mutum mai kuɗi amma ka ganshi yana rayuwar matalauta marowata afwan ba matalauta ba yana rayuwar marowata al-bukhala ko marowata so nawa ake samun mai kuɗi maƙinƙi abin da zai ci ma mai kyau wallahi ba zai ci ba abin da zai sha mai kyau ba zai sha ba kai yana jin yunwa amma ba zai iya ce da kuɗi misali ya ce bari in cire naira ɗari biyar ɗari bakwai dubu ɗaya in sai abinci nagartacce in ci ba sai ya bari sai irin can ƙarfe biyar na rana ɗin nan an yi alale tun ƙarfe sha ɗaya har ya sanyi ya kwanta ya bushe ya karmashe ana sai da ya kamala a ce guda biyar ɗari da hamsin sai ya gwammace je ya saya ci bakin makeke kenan marowaci to irin wannan shi ma bai ci ya ƙoshi ba zai baka amma a rayuwarmu nan kusan kowa aka ba shi dama kawo misali kila za ka iya buga misali ka san wani mutum mai kuɗi amma bala'in makeke marowaci bai ci ba ballantana ciyar da iyalinsa akwai wanda yana da kuɗi sai dai bayan wani lokaci bayan lokaci ya fito da kuɗin ya kirga ya kirga ya kirga ya kirga ya ga sun cika a ɗaure a leda a sa su a hankici a ɗaure a kaza a ɗaga can ƙasan abin nan a mai da su to sai kuma wani watan sannan za a sake kididdige su ba fa abinci sai to shi ma ba da shi ba wanda ya ci kuɗin nan sai dai in ya mutu a raba gado to wannan sunan shi albaqiru ko ashahihu shahih dama bambancin ashuhu kenan da albukul rowa wanda kana iya ma kowa albukul kenan amma ashuhu rowan ma da kai karan kanka baka amfana ba ballanta na wani amfana ashuhu kenan wa may yukashaha nafsi fa ulaika humul muflihun to so nawa ake samun mutum mai kuɗi yana rayuwar marwata wa asaba ahlihi albu'us wal awas kuma iyalinsu sai kaga suna cikin albu'us albu'us shine mashakka suna cikin tsanani walhaja suna cikin bukata matsanancin bukata amma bai ba su ba wal faqar hadda ma talauci duk shine al bu'us al awan shi kuma ikhtilalul hal wato komi ya tabarbare bukata ce wacce take jawo komi ya tabarbare ma mutum ya rasa ina ne makama ina ne gabas shin da abinci zan ji koko da ruwan sama da ke zuba a ɗaki koko ɗakin nan babu leda babu kafet babu mafulo yara na kwana a cikin sanyi duk wanda ya faɗa cikin irin waɗannan matsalolin ai bai ma san ta ina zai kamo lissafin ba to shine al'awas to ga mutum da kuɗi amma iyalan shi suna cikin irin wannan tashin hankalin ko ba a samu to kaga ashe ba wai kuɗin ne ba wai lale ne kuɗi ka same shi da attaraf ba su ma waɗannan miyagun ɗabi'u ne in muka zo babin su za a yi magana a kansu ga mutum da kuɗi amma yana rayuwar bukala iyalansa suna cikin albu'us suna cikin al'awan wannan sharri ne da fitina mai cin gashin kanta ba wai lasisi ba ne amma dai ba shi ne taraf ba ga mai kuɗi amma ba taraf a tare da shi kawai abin da malam ke so ka gane kenan ana iya samun ga mai kuɗi amma kuma babu taraf amma a ɗayan gefen kuma akwai wata matsala shine rowa da tsanani da cutar da iyalansa ya ce wa kan min faqirin haris ala tawfirin ni'ami wa tahsil malazzat wa shahawat min kulli tariqin so nawa kuma ake samun talaka amma yana nan yana matsarancin kwadayin tawfirin ni'am ina ma shi ma ya samu ya tafaca ka cikin ni'imomi ni'ima ta yalwata wa tahsil malazzat a sami daɗin rayuwa ko ni ake nema ga nan washahawa sha'awoyin da yake nema duk ya samu min kulli tsariƙin ko ta kowace hanya sun zai bi ya sami gida ya samu mota ya ɗinka riga iri kaza yi kaza iri kaza yi abu kaza yi abu kaza ba fashi da shi amma duk hanyar da ya san zai ga ko halas ko haram sai yayi hatta rakibatu ad-diyun li ajli zalika har bashi ma ya lullube shi saboda wannan ana samu wannan ko ba samu ga talaka kenan mai ra'ayin almutarafun talaka amma mai ra'ayin almutarafun can kuma mai arziki amma babu taraf a tare da shi yace kama anna zuhuda laysa mulaziman lil faqa kamar dai yadda kasancewa ba kowane talaka ne fa mai zuhudu ba ba kowane talaka ne mai zuhudu ba ko ko kowane talaka ne mai zuhudu zuhudu shine kamar yadda muka karanta a tarihin sayyidina Umar kana da daman da zaka ci saboda Allah sai kake ci kana da daman da zaka sanya tufafi kana saboda girman Allah sai kake sawa kana da daman da zaka gina wani gida ka tafari saboda girman Allah sai kake ginawa kana da daman kana da yadda zaka yi amma kwaɗayin gidan lahira sai sa kake yi to zuhudu kenan shi ne muka karanta satin da ya gabata a tarihin sayyidina umar zuhudi ne har kun da ayin da yake cewa inda na so da na fi ku daɗin abinci da na fi ku kaza da na fi ku kaza amma saboda yana kwaɗayin gidan lahira sai sa ki mu to zuhudi ke amma kana iya samun talakan da yake da ƙiri ke ci da ƙiri ke sha amma zuciyar shi tana tana kwafe ha idan da ni na samu abin da wani ke da shi wallahi da ne facaka da wani ya walakanta wallahi ba wanda ya isa min kaza a garin nan sai na taka shi duk wanda ya nuna min ya tsafe na daure shi ana samu ko ba samu to kaga wannan ai ba zahiri bane sunan shi da kawai wannan matalauci in ya nemi lada a wurin Allah ya bashi lada in kuma ya tsaya da wannan bakin halin da girman kai kun so yanzu kana neman mai girman kai ka samu talaka a Najeriya ka samu mai girman kai ko ba ku lura ba talaka ne zai zo ya ƙetar hanya wai mota na mishi hon ba zai kauce ba haka yake ta ko da sai da nagon haka ana mishi hon yana wani tafiya na takafaita da tunka takama ba kuma shi da kosis da ganin shi ba shi da kosis ba yana duba aljihun shi ba ne amma dai da ganin shi ba kami a tare da shi inda Allah ya kyauta mai motar nan ya dan fantsala mishi ruwa sai ya fara zage-zage da Allah ya isa don an gaba shi da mota ne kai ma ai ba rawa kai Allah ya baka ba to ba Allah tunda an maka hon kawai ka kauce mana ai titi na motoci ne da babura da ke kwana kai ko mutum sai kai tafiya a gefen titi to ka shigo titi an maka hon an maka hon kana takama ka ci kaucewa kuma inda za a fantsama maka ruwa sai kai ta Allah isa kai ta zage zage har ya zama kaman akwai wani jin haushin juna tsakankanin masu mota da waɗanda ba su da shi suna tafiya a ƙasa dan Allah ɗan uwa kan mu shiga cikin wannan ɗabi'an ɗabi'an hasada ce wa mu gane ba kawai kana jin haushin wane yana da mota duk iya laifin da ya komin kankanta shi ko da ko kai ne ma ka jawo kuskuren to sai ka koma kana zagi kana aibantawa akwai laifin da ya kai ka sababa laifin kamar wannan da nake ba da labari shi ya shigo titi fa to aka yi hon sai ka gane afwan shi kenan ka ja da baya to ka kuma koma kana fankama ba za ka kauce ba kai in kuma an zo an ɗan taɓe ka ko an fantsama maka ruwa sai ka ce da ni wannan alaman girman kai ne kuma araman hasada ne to haka wani lokaci za ga mutanen musu to sai ma da ya ci gaba da cewa fakan min ghaniyin so nawa kuma ake samun mawadaci aisha aishata suhadi yana rayuwa rayuwar irin ta masu gudun duniya ma'a ma habahu Allahu minan ni'ima duk da ko irin abinda Allah ya bashi na ni'ima wal jahi wal mali ga matsayi ga kuma dukiya amma in ka ga rayuwarsa rayuwar masu zuhudi ke yi ba zai sa riga mai tsada ba kuma yana da shi ba zai sa ba zai fataka ba yana bin duniyan nan sannu sannu yana kallon gidan lahira ko ba a samu jama'a kun yi shiru ana samu ko ba a samu ko duk Najeriya ko duk Zaria yanzu babu wani mai zuhudu da kuka sani babu to kakka kawo mutanen kaduna mutumin zare ne ke magana a anguwanku kuma a anguwan kwarbai kar ma aje can da nisa a ce aje anguwan leman a je anguwan kwarbai sun sai anguwan limamai ne kila a same su da yawa Malam ya ce, Falaisal maƙasuru an yi takallal insanu an amwali wa tijarati wa mutalakatihi. ba fa manufa wai ita ce mutum Allah ya ba shi dukiya ya san ce ya watsi da dukiya Allah ya ba shi kasuwanci ya daina kasuwancin Allah ya ba shi ababen da ya mallaka na ni'imomi ya ba shi gida ya ba shi mota ya ba shi abubuwa da ni'imomi ya ce to duk bari in sadaukar da su kawai na sadaukar da su fi sabilillahi to ina zaka kwana masallaci me zaka rika ci Allah ya baku mu samu to kasuwancin fa ya ce zai shagaltar a'a ba manufa kenan ba shi ne shimfiɗan da muka yi ina tsammanin satin da ya gabata ko? Shimfiɗan da muka yi kenan. Duk waɗannan abubuwa ka neme su na halal shi ne har muka kawo cewa baitin abal haifan bin tihan yana da arziki ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je samu saukin rayuwa. Baitin sayyidina Usman yana da arziki wane zai ɗauki nauyin raƙuma dubu da kayan raƙuman a tafi jihadi fi sabilillahi. kuma daga lokacin nan manzon Allah ya ce shikenan Usman ka riga ka dangane duk abin da kai ma Allah ba zai azabtar da kai ba kai dan aljanna bai shi sayyidina Usman yana da arziki wa zai sai rijiyan nan da bayahude ya mallaka yana gallaza ma musulmi sayyidina Umar Usman ya ce siyar mun da rijiyan ya ce ba zan sai da maka da ita duka ba sai dai ka sai rabi ina rike da rabi sayyidina Usman ya sai rabi da kuɗi mai tsadan gaske da haka yau na sayyidina Usman musulmi za su zo su sha ruwa gobe na Bayahudi sayarwa yake yi. To kai kasancewa ga inda zaka je ka samu sabil fi sabilillahi. Zaka jinkirta sai gobe ka je ka siya? Da haka sai mutane suka daina siya. An karya Bayahudi systematically. Sai Bayahudi ya zo ce masa yadda afan to ka biya sauran kuɗin. Ka sayi rijiyan jika. Ya biya kuɗin kuma ya sadaukar da ita ga al'ummar musulmi. To bai shin yana da arziki za a samu wannan? Da haka arziki yana da tasiri amma ka tafiyar da shi a tafarkin Allah. shine ma ce to ba makasudi shine wai ka wofinta kai watsi da dukiyanka da kasuwancinka da ababen da ka mallaka hatta yabta ida ani tara wai in kai haka kana ganin kamar to shikenan ba za ka fada cikin in facaka da sharholiya ba bal min al mumkin an yabqa muhafizan ala hadha a'a za ka iya kiyaye waɗannan ni'imomin da Allah ya baka da kasuwancin da dukiyar da ababen da ka mallaka wala yakunu mutrafan sannan kuma ba za ka zama cikin yan facaka ba fayutaji bawa ya ci gaba da kasuwancin sa wa yasrifu ala nafsihi ya rika daukan nauyin kansa wa ahlihi da iyalansa bil ma'ruf abin da bai ketare haddin shari'a ba ya ɗauki nauyin kansa da iyalansa ya kai ‘ya'yansa makaranta yana samun dama kai ‘ya'yansa asibiti in sallah ya zo ya ma ‘ya'yan shi kayan sallah ya samu abincin da zai basu ya sami ruwan da zai basu da haka shi ma ya samu da haka ya ciyar da kansa ya ɗauki nauyin rayuwarsa ya ɗauki nauyin rayuwar iyalansa ba tare da kuma ƙetar haddin shari'a ba wa ya tasaddaqu alal fuqara kuma yana samun daman sadaka ga fakirai wal masaki da sauran miskinai wanda ba shi da ko sisi ta za a iya sadaka ya ba fakiri ko miskini kai zakka ma ta za a ka fitar da zakka in baka tara ta shekara ma a tara ba in baka tara ta shekara a tara ba ta za ka yi zakka na dukiya babu hali babu yadda za a yi amfanin gona sai in ka noma ya kai buhu shida da kaza zuwa buhu goma sannan ne za ka iya yin zakkan nan ko ba haka ba to kenan ashe tara dukiyar ba shine aibi ba dabbobi sai sun kai talatin in awakai ne in raƙuma ne sai sun kai kaza in shanu ne sai sun kai kaza duk in baka tara ba ya za a yi ka fitar da zakansu to kaga ba tarawan shine aibi ba ka tara ka ciyar da kanka ka ɗauki nauyin rayuwanka da iyalanka kuma kai sadaka da fikirai da miskinai wa yabqa min al-mali ma yuqimu bihi tijaratihi wa hayati sannan kuma dukiyan ya rage wanda zaka ci gaba da gudanar da kasuwancinka da kuma rayuwanka ah malin bai ma kawo nan ba kuma ka taimaki addinin musulunci yanzu kaman wanda ya karasa ginin wannan masallacin ya kashe sama da miliyan 150 a shekarun baya can wancan shekaru ba in ba shi da ko titi ya za a iya kare shi ko da matsalar ruwa ya faru a masallacin nan guri na zuba kusan ko ina na zuba da muka tara miliyan biyar waye cika miliyan hudu ko miliyan hudu ne muka tara cika miliyan biyar ko dai miliyan hudu muka tara cika miliyan biyar ko muka tara biyar ya cika hudu shi ne fa kai me yasa baka yi ba kuma kana son yi ko malam hashim gashi wallahi yana son yi amma haka nan zai zo ruwan ya daddigo mishi ya dan janye da duman shi ya tashi sai dai ce Allah ya kyauta sai dai zo ce liman wallahi can ma na ga yana daga can ma na ga to nawa zaka kawo baka da kuɗi dan abin da kake da shi ɗan dubu biyu ne zaka yi kai ce fani to amma shi wancan da yafi karfin abinci Allah ya bashi ba gashi ya zo ya aikin alkhairi ba shi yasa malamai suka yi ta kai ko muka rindan taba kawowa suka ce wai da alghaniyu shakir da alfaqiru sabir wanne fi daraja a wurin Allah da mawadaci mai godiya ga Allah kun dai jama'a nan godiya ya baya da talaka mai haƙuri akan jarabawa wanne fi daraja malamai sun kai sun komo amma mu yanzu ai ra'ayin mu dai sananne ne ba wanda zai saba a nan gurin me ra'ayin menene mu muka fi zaba algani algani algani shakir mu shi mu zamu fi ganewa saboda duk wanda ya dantsana yunwa ya san ba ta da daɗi ba ma fatan Allah ya jarabce mu da yunwa manzo Allah yana cewa uzuka min al-ju'i fa innahu bi'sa baji' Allah ka tsare ni daga yunwa tir a ce mutum ya kwana da yunwa ba daɗi Allah ka raba mu da yunwa malai ce wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza balagahu anna ba'd ashabihi idan ya zo masa cewa wani daga cikin sahabbansa yurida an ya'tadi yana neman ya ketar haddi ya wuce wuri fa yazida fi zuhdi aw li ibadati ala al-mashru' yana neman ya wuce wuri ya ƙara akan irin irin zuhudin da shari'a ta zo da shi ko irin ibadan da shari'a ta zo da shi ya gababu li zalika manzon Allah sai fusata an gane ko sai manzon Allah ya fusata wa balaghahu ya taba isha annabi sallallahu alaihi wasallam anna ba'd ashabihi cewa lalle wani sashi daga cikin sahabbansa kala wani ya ce amma ana fa inni usalli layla abadan ni daga yau ban ƙara bacci da daddare zan ta ibada da daddare وقال آخر أين يشي أنا أصوم الدهر ولا أفطر نيكم باب صورا شر ودران زنت أزمين وقال آخر ونكم يشي أنا أعتزل النساء نيكم باني با ماتا ما مغانا قارا أوليكينا مستغل to bai ma yi auren farin ba ballantana ya maganan kari ka ji abin da ya faɗi فلا أتزوج أبدا ني أولا نيما بغنيبا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دمن ذن الله صلى الله عليه وسلم يزو فقال سي النبي يتشي أما والله يتشي قسني والله inni la akhshakum lillahi duk na fi ku tsoron Allah wa atqakum lahu kuma lahu kuma na fi ku kiyaye Allah na fi ku kiyaye Allah na fi ku tsoron Allah walakin ni amma duk da tsoron Allah na da kiyaye Allah na asumu wa uftir nukan yi azumi wata rana wata rana kuma insha Allah wa usalli wa arqud wata rana nukan tashi in yi sallah sannan kuma in dan kwanta in huta ina kwanciya in huta sannan in tashi in sallah wa atazawwaju nisaa kuma ina auren mata famar raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda shari'a na bata birge shi ba to ba shi tare da ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma ce fa amma al-i'rad an al-ahl wal awlad mutun yace to shi yanzu zai koma kawai saboda kai ya zama cikin mutaraf mutarafun da haka yanzu shi ya yi watsi da iyalansa yi watsi da ƴaƴansa sai ma ce fa laysa mimma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ba shi daga cikin abin da Allah da manzo ke so wala huwa min dinil anbiya kai ba ma shi daga cikin addinin annabawan Allah gabaki daya duk annabawan Allah suna da abin nan waje annalahum azwajan wa dhurriya suna da mataye kuma suna da ƴaƴaye a ƙarshe sai ce inna haqiqatar zuhudi haqiqanin zuhudu Allah ya ta'allaqa al-qalb bi shay'in min umuril hayati shine karka dan fara zuciyarka da wani abu daga cikin kyalekyalen rayuwar duniya kar ya zama kai dai zuciyanka da shi kake kwana da shi kake tashi ina za ka samu kaza in kai bakin ciki saboda rasa shi ne in kai farin ciki saboda samun shi ne in ka yi tunani yadda za ka yi ka samu ne in ka yi bakin ciki ka rasa ne to kar ka yarda zuciyanka ta zama haka wala ya ta'allaqu bi mali kar zuciyanka ta rataye da dukiya wala bi jahin ko matsayi wala bi mansa ko jahin wata daraja kamar sarauta haka ko wani abu mansab mansab shi kuma matsayi wala bi suratin ko kuma wani wani yanayi wani wani hoton wani abu da kawai ka samu ranka kake nima wala ri'asa ko kuma shugabanci to kar zuciyarka ta tsamfar da wannan irin yadda zaka ga wani akan neman takarar zaɓe shi komi ya yadda ya shiga ƙungiyar asiri ya shiga waye ya zagi wane ya shiriri ya waye saboda dai ya samu ya zama cikin 'yan takara to kada ka yadda da wannan shine zuhud so da in mun fahimci wannan karatu da kyau ba duka mai arziki ne dan sharholiya da dan fashaka ba ba kuma duka talaka ne mai zuhudu ba kun gane yawwa to Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu wadata ko masu godiya masu bada haƙƙin Allah da haƙƙin al'umma Allah madaukakin sarki kuma ya sanya mu cikin masu wadata ko masu zuhudu a cikin duniya Allah madaukakin sarki ka raba mu da talauci da rashi da kakanikayi Allah ka raba mu da kaskancin duniya da azaban gidan lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik